الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
باب في الشفعة والهبة والصدقة والخبث والرهن وال والآرية والوديعة واللقطة والغصب
malam ya ce babun fi shufa'a wato wannan babi yana magana a cikin bayanin halaccin riko da shufa'a walhibati da kuma bayanin abin da ya shafi hukumce-hukumce na bayar da kyauta sadaka da kuma bayanin hukumce-hukumce na sadaka idan ka ɗauki abu ka bai wa mutum da niyyar sadaka wal hubusi da kuma hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da hubusi. Hubusi shine ka aikata wani aiki na alkhairi wanda za ka ce to wannan na sanya wannan gida nawa kawai saboda marayu. Duk wani wanda ba maraya ba, kada ya shiga wannan gida. Ko kuma ka ce wannan gida nawa na yi shi ne kawai saboda almajirai wanda suka zo daga wani gari su zo su zauna su raya kwana a ciki. duk wani ɗan gari kala zo shi ya kwana a gidan wannan ko kuma wannan gida nawa da na gina shi na bayar da shi ne saboda mataki waɗanda mazajensu suka rasu kuma ba su da wani guri wanda za su zauna su waɗannan ma- matan nasu to ba laifi su zo su zauna a nan har su gama takabarsu Allah ta'ala ya ba su wani miji amma kar a samu wani- wani magidanci a cikin gidan nawa wannan shine hubusi warrahan da kuma hukumce-hukumce waɗanda suka shafi jingina kana son a baka abu kai kuma baka da kuɗi ko kuma za ka amshi bashi a wajen wani kana so ka ba da wani abu wanda shi ne a matsayin idan ka maido bashi za a amsa za ka amshi kayanka to wannan shi ma baban zai bayani a kan nan wal'ariyati da kuma hukumce-hukumce waɗanda suka shafi aro aro wani aro ne yake halitta a bayar wani aro ne bai halitta a bayar sannan idan ka amshi kayan aro na mutum kayan mutum aro ka je kai bata wane ne yake da kwai asara kai za ka rama ka zo da shi ko ku a'a wannan mutumin za ka zo ka kawa ka ce za ka zo ka gawa cewa wannan abin ma an ɗauke shi ya haƙura walluƙuta da walwadi'a ko walwadi'a ce da kuma hukumce-hukumce na ajiya hukumce-hukumcen da suka shafi ajiya idan ka ɗauki kuɗi ka baiwa wani ya ajiye maka ko ka ɗauki wani kayan ka kumfule biyu ko uku ka ba shi ya ajiye maka kace in ka dawo daga gari kaza za ka amsa to da ka je ka dawo kuma sai aka ɗan samu matsala tsakanin kai da shi shi ya ce baka ba shi ba ajiya kai kace ka ba shi ajiya to ya za a yi walluƙuɗa da kuma hukumce-hukumce wanda suka shafi tsintuwa idan mutum ya tsinci abu kuɗi ne ko wata kadara ce a titi ko a gona ko a kasuwa ya zai da ita wal ghasbi da kuma hukumce hukumce wanda suka shafi kwace idan mutum ya yi ta'addanci ya kwaci kayan mutane ya ya kamata a yi mishi Mm, to wannan babu yana magana akan waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu na'am وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار malam ya ce wa inna mashufa'atu sani dai riko da shufa'a kadai tana tabbata ne filmu sha'i cikin abin da yake watsi cikin abin da yake ɗaiɗaice ne ba abu ba ne wanda yake a lallabi to a wannan lokacin ne ya halitta kai riko da shufa'a shi ne ya ce wala shufa'ata babu wani riko da shufa'a ha fi ma ƙad kusima cikin abin da haƙiƙa an riga an gama raba shi an zo bayan an yi rabon gado kowa ya san nashi kowa ya san gonar shi kowa ya san gidajen da ya mallaka kowa ya san motocin shi to yanzu a wannan lokacin babu laifi mutum ya sai da motar shi ba tare da ɗan uwan shi ba ya sani saboda wani ɗan uwan naka shine yake binka da ciki biyu in ka ce za za ka raga kawo mishi shawara kullum a ƙasa kake to da haka babu riko da shufa'a cikin abin da hakika an riga an raba shi wala lijarin hakanan kuma babu riko da shufa'a lijarin ga makwabci makwabci wanda ba ku da alaka ta jini da kai da shi kawai ka zo na zo ni ne irin gamuwa ta birni ka zo ni ka zo daga agadas na zo daga difa wancan ya zo daga tilabiri muka haɗu wannan ya zo daga doso to shi kenan yanzu na tashi zan sai da gidana na ga wanda ya zo da doso daga doso mun yi fahimtar juna da shi kuma ba shi ba ne makwabcina zan iya sai da mishi makwabcina wanda yake dan agada saboda ba shi da daɗin mu'amala ko shawarar shi ba zan yi ba ko shawarta shi ba zan yi ba wala fi tsariƙin ko hakanan kuma babu riko da shufa'a a cikin hanya a cikin hanya saboda ita hanya bayan da za ka sai da mutum ita yanzu wannan gida ne namu muka siya dan da kai muna matsayin abakai da muka siyi gida guda irin a da da za ga cewa ka shiga wani lungu wanda a gidan da za ka samu rariya ɗaya ce amma gidan na ya hina mutum goma wannan shi ya ɗan yankina wannan ya yana wannan ya yana wannan ya yana ka kawai to yanzu kawai sai ya ce sai wani ya zo ya ce to shi rariya da yake so ya sai da tashi wace ce tashin a ciki ba zai sai da ta ba
wala arsati darin kada kusimat buyutuha wala arsati darin hakanan kuma babu riko da shufa'a a cikin farfajiyar gida fili na gida farfajiyar shi wanda kada kasimat buyutuha haƙiƙa an rarraba ɗakunan wannan gidan kasimat usimat ƙar usimat buyutuwa haƙiƙa an rarraba ɗakunan wannan falfajiyar da aka zo irin gida na da ko kuma gida na ƙauye kowa da ɗaki an yi ɗaki biyar a jere amma tsakaninka da wane kawai zana ce eh zana ce kawai ka ruwa kan asiri shi ma ruwa kan shasiri to ya zo ka ce za ka sai da falfajiyar gidanka to ba sai ka sai da abu mu gani ya mu ga inda za ka raka zama
ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا في فحل نخل أكنكما babu riko da shufa'a a cikin bujimi wanda yake na dabinai dabino namiji kenan aw bi irin ko kuma rijiya idza qusimatin nakhlu idan aka rarraba uwar dabinai gabaki daya a gare ku da aka zo a garkal uwar da biyu namiji guda biyu ne ta mata guda goma da aka zo da aka kare kai ka haɗo a wajen mai mace wani daga cikin dangin ka ya haɗo ga namiji shi yana da namiji kai kana da mace yanzu wannan idan aka tashi in zai sai da dole sai ya shawarce ku amma in ya zamanto ba ku da alaka ba dangin iya ba na kaka kuma kowa ya san nashi irin na zo ne garkata ta kusan taka gashi muna dan taimakekeniya da da kai to yanzu ina da kai namiji na dabino kai kana da mace yanzu na tashi zan sai da ba wata alaka ta jini tsakanin ni da kai zan iya kawo wani in sai da mishi amma dai akwai alaka ta jini sai ka shawarce shi awil ardu ko kuma aka raba gonakan da aka zo yanzu dabinai ne a cikin garkalku garkarku babba ce da aka zo rabon gado wani bangaren garkar shi sai ta faɗo gidan dabino ne namiji wani dabini ya ce mace to bayan an raba wannan ko ya shiga uzurin shi to yanzu mutum ba zai ce riko da shufa'a ba in ka sai da ya raka maka bi ta da kulli ya raka biya na warwarewa abin da kai ba zai yi ba
wala shufa'ata illa fil ardi wa ma yattasilu biha min al-bina'i wa shajari malam yace wala shufa'ata wato babu riko da shufa'a illa fil ardi face dai a cikin abubuwan da ya shafi kasa irin fili kare irin gida a gine irin abin da ya shafi gona irin garka to wannan duka kana da riko da shufa'a a cikinsa wa ma yattasilu biha min al-bina'i da abin da yake sada da ita minal bina'i na gine-gine wanda aka yi ka yi kwantsame man gida kuma kana da makwabci kananka ne ko yayanka ne kuna da dai alaka ta jini da shi to ya ka tashi kawo ka sai da wani bai sani ba to yanzu yana da dama ya ɗaukaka ƙara ya ce dan menene yasa ba a shawarce shi ba to shi idan wanda ya sai dan yana da kwai ta cewa shi zai ba da amsa ya ce abin da ya sa lokacin da na tashi sai da gidana ban shawarci ba wani saboda na san in na shawarce shi zai haɗa mu da tsakinmu su kuma za su sa in sai da mun shi da rage yanda ma na gina shin kuɗin da zai bani ba zai kai haka nan ba kuma na gani ko da in yi asara gwanda in sai da wani shi in ci riba tunda harka ita da ake in riba ce ba zai ba harka kasuwa don a faɗi ko kuma ya ce wani na san koda na shawarce shi bashi da kuɗin da zai siya kuma ya nemo wani ya siya ta hanyar shi ni na fi shi sanin wanda ya dace da ya zo ya siya zai iya kawowa dalilin da ya sa kuma shi kuma ya dama kanki ne ya da ya kukan shi kawai in yadda wani yana noma wata garka yadda aka sai da sama aka gaya mishi wa shajar da kuma itatuwan da suke cikin garkal
ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب, والغائب على شفعتي على شفعته وإن طالت غيبته غيبته malam ya ce wala shufa'ata lil hadiri ba'da sana ba wani riko da shufa'a da mutumin da yake zaune a gari bayan hucewar shekara guda wanda yake mazaunin gari ne kuna tare da da dan uwanka ya da kane uwa ɗaya uba ɗaya yan sai sai da gidan shi da ya sai da gidan shi kanan shi yana shige da huci kanan shi makwabcin shi ne duka gida ɗaya ne dama kuma hanya ɗaya ce da yin ya sai da gidan yana gani wani ya zo shi ya shiga da matar shi ya bayan shekara guda da uku wata biyu kawai ta yi shi da yan raba ya za yi wannan ya zo shigo gidan kanan yan shi ya ne aka ya ne aka ya ce eh kwanan nan na ga wannan yana tace tace aka yi magana aka ce to ai tun dai mulki zai ta aka fi wannan gidan yanzu baka ta sabu rikici yanzu ya dai mulki bance ya ce eh lokacin na idan mun da kuɗi ne ai ta kare da shi yanzu tun da ka samu kuɗi haka diba wani kare ka saya a bayan gari ka gina kai ma in kana da shirye da ka sai da wannan in haka sai da ka kaurata an gane ko in dai mutum yana zaune a gari to ba wata reklamasiyon da zai kai bayan wuce a shekara guda amma in kana zaune a gari bayan wata ɗaya da ciniki da aka yi ba a shawarce ka ba kana damar ka tasa shi he ka kyale he sun kari iyakacin wannan yinsu shigi da hucinsu da dare sun kai karhe biyu suna tattauna a zuwa to zai kai dai kawai kai zagen tabbin ka sai bayan an kare komi da komi an je mere an yi kaza an yi kaza ka ce to kun nuko garin kun kawo ne kenan kan wahalar wannan gabaki ɗaya da aka yi kai ka ce to ya aka yi ce eh mun sai da karan nan gidana na sai da shi ka ɗari takwas an ba da la'adar jika hamsin a shiga shiga shi ya ce to ka kudin ka aka mun da karo ya za ka san ana wani abu ka ce a lokacin nan babu kudin ne a hannuna kuma baka shawarce ni ba da eh yanzu kuma tun da ka gaya mun ga kudin kenan sai a kawo ta karin shi kenan gida ya zama nawa na'am wal ghaibu ala shufatihi amma wanda baya nan wanda shi kuma baya gari kuma waya ba za ta kai gurin shi ba ala shufa'atihi yana nan akan halaccin riko da shufa'ar shi wa in qalata ghaibatuhu ko da fukuwar tashi ta tsawaita mutum ne ya bulaguro ya je irin can jadu jado ya je can ya jima a can wurin da rizuma baya isa wani lokacin kawai yayan shi kawai ya sai da gidan shi shi kuma gidan nasu irin kamar gidan baba ali da yayan shi hanya ɗaya ce da ya sai da gidan ana nan ana nan bayan shekara uku shi wannan da ya dawo daga cameroon ya ne aka ya ne aka ya aka nake ga ibuwa ne yana shiga cikin wannan gidan na dan uwan ya ga ai ba ya sai da shi tun lokaci kaza da kaya ci a shi bai raba shi kenan kawai sai wancan mutum wanda yake cikin gida a ba shi haƙuri ya biya shi kuɗin shi ya tashi huta
وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة الشفيع garanti na ashafi'i wato wanda yake da kwai riko da shufa'a garantin shi wanda za a ba shi alal mushtari akan wanda ya sai da kadara ne almushtari yana ɗaukan mai siye mai siyan abu ana ce da shi almushtari haka alba'i'u ana ce da shi almushtari daga wani gurin shi yasa za ga wajen faɗar Allah ta'ala da ya ce wa sharahu bi tsamanin bakasin da rayin ma'aduda waɗansu ce ba'uhu waɗansu ce sun saida shi waɗansu ce sun siye shi saboda kalma ce wanda take ɗaukar ma'ana guda biyu to garanti na mai riko da shufa'a yana kan wanda ya saida wannan kadarar ana abin da ya ce yake nufi da shafi'i wanda ya halatta ya riko da shufa'a kane kenan to yanzu garantin shi yana gurin shi wanda zai sai da kadar nan yayin shi ya ce to ni na baka kwana uku ko kwana sati guda ka kamo kuɗi in ba kamo kuɗi shi kenan zan sai da wannan shine garantin na shi da zai bashi wa yuqafu shafi'u to kuma ana tseda idan ya zama to an yi sati gudan da ya bashi garantin shi a shafi'u din mai riko da shufa din ko to yo kafu shafi'u sai a tsaye da shi wannan mai riko da shufa din a gaban alƙali ko a gaban sarki fa in ma akhadha aw taraka in ma ya amshi wannan gidan na dan uwan shi wanda ya saidawa wani ya zo kuma ya tasa cinikin in ma ya amshe shi ya dauki kudin shi ya bayar aw taraka ko kuma ya bari wani ya siya an gane da aka zo shi da ya tasa rigiman shi dan uwan nashi ya ce to ni dai nan da kwana goma nake son kuɗin nan kuma ka sani sarai akwai wata harka da nake ban na so ta tsaya ne ya ce to an kare nan da kwana goma zan kawo su wa'ina sun zo da kuɗin su a hannu in ga gana cewa an ga samu an gare shi ga kuɗin sa hannu a ce su koma da kayan shi wannan da ke dan uwa ne a ce nan da kwana goma ya kawo to da aka yi kwana goma ya ji shiru to sai kai shi gaban sarki ko su je gaba da kani a ce towa ne kai dai an yi ciniki kai ka bata lamari ala an zo da kuɗi to yanzu kuma yau ita ce rana ta ƙarshe wanda aka baka garanti a kai kenan in ka samu kuɗi falla alhamdu sai ka je ka wannan gida ya zama to naka duka in kuma baka samu kuɗi ba kenan sai ka bari masu siye su siya
wala tuhabu shufa'atu wala tuhabu shufa'atu ba a bayar da kyautar shufa'a anan kai da ka zamanto baka da ƙarfin siye ka kama kirikiri ka je ka kira wani abokinka ka ce wani zo su yi wannan gidan na baka rukun da shufa'a kai kana da damar ka ja akan lamarin tun da kai kana da kuɗi ba zai ba da ita kyauta ba kamar yadda kake da incin ka yi riko da shufa'a shi ma dan uwanka yana da incin ya riko da shi ba kamar yadda idan ka tashi sai da kayanka in dan uwanka ya ce ba zai siya ba kana da incin ka je ka nemo wanda zai siya to haka shi ma dan uwanka in dai ba kai bane zaka saida zaka siya yana da incin ya je ya nemo wanda zai siya
wala tuba'u wala tuba'u haka nan ba a sayar da ita ba za ka samu wani mai kuɗi ba ka ce to wannan gidan dai da aka je an ce yayi miliyan uku in hudda shi ne a titi za a sai da amma ce ne a bani in ba da miliyan biyu to yanzu kai da ke ba dan gidan ba ne yi kokari ka ka bani miliyan biyu da rabi in na je ne yanzu na ba su miliyan biyu ne na rike ɗari biyar daga baya sai in baka gida ba za a yi haka nan ba ba za a sai da ta wadda ku samu bayyana shuraka'i bi kadali an sibai to ta ku samu ana raba wannan ashufa din bayyana shuraka'i tsakankanin abokanan gado bi kadaril an su ba'i gwalgwadon rababbukansu da aka zo gidanku ne na ku shida uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma sai ɗaya ce zai sai da gidan shi yanzu ku dukan ku wayan kuɗa to shi kenan zai aka yi ku duka kuka ce kuna san gidan za ku siya ne idan kuka siya sai a raba gidan gwalgwadon abokan rabon gadon wannan ko kuma in ya zama to ku shida ne ɗaya mace sai kuka haɗu daga kuka ce kuna san gidan to haka nan za a raba shi ne gwalgwadon rabon kowa daga cikin ku amma in ya zama to an samu biyu daga cikin ku sun ce a yi haƙuri na kusa da shi ke makwabcin shi sai gida kuma zai iya yiwa wata nan daga cikin mu ɗaya ce zai sayar sai a ce na kusan shi siya
wala ta timmu hibatun wala sadaqatun wala hubusun illa bil hiyadati wala ta timmu hibatun kyauta ba ta cika idan mutum ya ce ya baka kyautar mutum to wannan kyautar ba ta cika illa bil hiyazati sai lokacin da abun ya shigo hannunka idan moto bai shigo hannunka ba to hal yanzu akwai matsala kai ta adda mutum ya shigo hannunka duba dan saboda in lokacin da ya ce maka ya baka moto za a kawo maka moto ka je to to nagode aka zo aka yi ta maka barka da dare ka ji an ce ya mutu wannan mutumin fa to kai fa yanzu ciki ya ke cada ciki ya ɗuru ruwa saboda yanzu yan shi ba za su ɗauki kayan wannan ba su ba saboda ya koma gado haka wala sadaqatuna haka sadaka ba ta cika illa bil hiyaza sai lokacin da ta shiga hannu shine al hiyaza abu ya shigo hannu ya zama to kana da iko a kai shi an gane ko amma ya zama to mutum ya kira ka ya ce wani na ba da miliyan ɗaya a tura maka yau shi kenan kar ka zo ka rika wa mutane fankama kamar ya kaga ya kaga mai sa jina da isa ko na nita don in na bai nufi ne ma karkai dariya
ba wala hubusun wala hubusun haka hubusi shi ma baya cika sai lokacin da ya zama to an amshi takarru an kare mutum ya zo shi ya gina gida yana cikin gina gina ya ce wannan gidan kawai na gina shi ne saboda marayu yana cikin gina gidan yake faɗin haka to sai faɗiyar suka a ƙare gini yin shi suna da dama su ce wallahi sun tasa wannan magana da shi saboda yanzu ya faɗa ba a ƙare ba aikin shi saboda yanzu misali kamar an gini an yi komi amma ba a yi rihi ba ya ce shi kwanan marayu ne da ya mutu ya suka ce su a dukiyarsu ba za a ɗauki kuɗin da za a yi rihi ba ba za a ɗauki kuɗin da za a yi shahe ba ba za a ɗauki kuɗin da za a yi furje ba ba za a ɗauki kuɗin da za a yi teras ta ƙasa ba da makamantansu ko filista daga waɗa haka nan to gida ya koma gado nasu ne an gane ko za a ba ba wani daga cikin sun ya haɗo gadon shi shi ya kula ya gyara kayan shi amma lokacin da ya zama to an gama gini gashi an sa ka kafalatul aitam ko wani abu ri'ayatul aitam ko wani abu dai makamancin haka wato gida ne kawai na renon marayu ya ɗauki takarru kuma ya kai an yi sinyi ya yi sinyi gwamnati ta yi sinyi to shi ke na fara alhamdu gida yanzu ya ƙare ya huta daga hannun shi
fa'in mata ƙabar an tuhaza anhu fahiyya mirasun fa'in mata idan mutumin da ya bayar da kyauta ko ya bayar sadaka ko kuma ya bayar da hubusi ya faɗi ya mutu qabla an tuhaza anhu kafin a amshi wannan kyautar da ya bayar daga wajen shi ko kafin a amshi wannan sadakar da ya bayar daga wajen shi ko kafin a amshi wannan gida na hubusi da ya bayar
fahiya to fahiya mirafu wannan ta koma gado gado ce zuluf ta fada cikin gado Mm, to illa an yakuna zalika fil maradi fa zalika na- nafidu nafizun min sulusi in kana da in kana li ghairi warithin illa an ya kuna zalika fil maradi to idan ka ji an ce kyautar da aka yi ta ba amshe ta ba ta zartu sai dai in ya zamanto shi wanda ya yi kyautar fil maradi yana cikin hali ne na rashin lafiya yana cikin hali na rashin lafiya ta ci ba ta ci ba yana kan gadon asibiti ya sha ya sha da ruwa guda uku yanzu yana cikin shan ta hudu yake ce masa to akwai wannan gina na ba da shi sadaka ko na ba da shi kyauta ya zala waran magaga cewa to yanzu a wannan lokacin yace fa zalika nafizun min thuluth to wannan abin da yace ya ba da shi kyauta ko ya ba da shi sadaka ko ya ba da shi hubusi to za a zartar da shi ne daga cikin kashi ɗayan ukun doke shi bayan ya faɗi ya rasu idan yace wannan gida da ya gina shi daga guri kaza ya yi shi ne kawai saboda marayu yana cikin rashin lafiya ko to yanzu idan ya faɗi ya rasu za a leƙa a gani shin ya mallaki wannan wannan gidan guda uku in dai ya mallaki guda uku to wannan gidan ya tafi ya huta shi daga hannun shi amma in bai mallaki ba guda uku shi ɗaya ne gare shi kuma ba shi da kuɗin da za a iya siyan guda biyu ya shi a ƙas to ba zai ba zai zartu ba in kana li ghairi warithin kuma haka nan idan ita kyautar wannan da yayi ta zamanto ba ga magaji ba ce yayi ta, ba wanda zai ciga da shi ba inda a ce da ya zo shi ya ce wane a, akwai ɗana wanda zai zo shi daga irin mutumin mutum ne dai wanda yake da kwai ɗiya irin wani yana niyami wani yana doso wani yana tilaberi wani yana zandar wani yana maraɗi ya ce to yanzu ɗana na maraɗi na ga gadon wannan mai ake jarin shi ya ɗan yi ƙasa to zai zo zan ba shi miliyan biyar ya je ya ci gaba da wato jujjuyawa mu ga abin da Allah zai ya yi wannan maganar kenan kawai sai ya faɗi ya rasu da ya faɗi ya rasu kuma dama ana cikin rashin lafiyar ne ya faɗi haka domin saboda shi wanda ya ce zai ba shi miliyan biyar kin wannan ɗan shi ne shi kuma ɗaya yana daga cikin wanda za su ci gado to ba za a zartar da wannan kyautar ba ko wannan sadakar ba saboda ɗan shi zai ci gadon shi shi kuma duk wani wanda zai ci gado ba za ka yi wasiya a bashi wani abu kamar yadda mazala ya ce la wasiyata jiwarisi inna allaha ya ake cada na'am
والهباد لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها walhibatu li silatin rahimi kyauta da mutum ya bayar saboda sadar da zumunta mutum ya ɗauki wani bahun hatsi ya baiwa wani ɗan uwan shi ya ce ya je shi ya shiga asibi da shi la rujua fiha to wannan ba zai dawo bai tasa wannan kyautar an gane ko ba zai ce ba wallahi yadda na koma gida to dama da zan baka mai shawarci ba uwar gida yadda na koma gida ta fara hada a yi haƙuri a maido tiya ishirin a ɗauki tiya ishirin ba za ka dawo ba in kawai taure da za ka kai haƙuri ka ce mata dai gaba kana ƙara an gane ko auli faƙirin ko kuma kyauta da mutum ya bayar ga wani talaka yana zaune ga wani yana ta shan wahala yana tsakai kawo kullum sai ya ja ya fuskari da ake ba shi wani abu ya zo shi a nan ne zai siya abincin da zai ce sha to sai lissafin cewa wani fa mai karamin ƙarfi ne kuma gashi azumi ne zai shiga aikin wannan na wahala in yace shi da raka kullum zai raka buguwa ka ce to yanzu a gidana ka shawarci wani abokin ka ka ce mu yanzu a gidana ina da kwai bakun hatsi guda uku kuma shi wannan kaga yana da iyali zan ba shi tiya ashirin a ciki ina da bahun shinkafa guda biyu zan ba shi rabin bahu ina da maka karto uku zan ɗauki karto ɗaya in ba shi kun kare ce a yaya ya kace to in Allah ya zan kamu shi da dare to inda ya ka riga ka furta to ba za ka dawo ka tasa ba ba za ka ce ba wallahi da daje wani gida ta ce ai akwai wani kanan su wanda shi ma yanzu yana nan dutse a riga kuma ake cewa da sai ta maka ne ka yi ta wani dai zance na banza ba za ka dawo ka tasa ba shine ce ka sadakati tabkar sadaka ce la rujua sha babu dawowa a cikin da aka saka